نعم شيء نعم أها شروط إمام الصلاة نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى شروط إمام الصلاة شرطين الإمام صلى wato akwai sharadai wanda kafin a sa mutum limanci sai ya cika wayannan sharadan limanci na kowane sallah akwai kuma sharadan da suka keɓanci sallar juma'a tunda ita sallah tana wajaba akan dukkan musulmi balagagge ne hankali amma idan muka ce sallar juma'a akwai ƙari kafin ta wajaba din sai ya zama ɗa ba bawa ba ba ta wajaba akan bawa sannan kuma sai ya zama mazaunin gari ba wanda yake kan tafiya ba ta wajaba akan matafi saboda haka akwai bambanci tsakanin sharaɗin limanci mutlak da kuma sharaɗin limanci juma'a to yanzu wannan zamu karanta sharaɗi ne na limanci gaba ɗaya نعم shartul imami zakarun mukallafu atin bil arkani wa hukman ya'rifu wa ghayru dhi fisqin wa lanin waqtida haka ne نعم.
waqtida fi jumu'atin hurrun muqimun adada نعم ko udida yace shurudul imam ya shartul imami sharadin limami limami dai shine zakarun namiji a ka'idar malikiya ba a sa mace ta limanci duk iliminta dole sai namiji sannan sharadi na biyu mukallafun mukallafi balagagge ne hankali shine mukallaf idan yaro karami wanda bai balaga ba ba za a sa shi limancin sallan farilla ba hakanan idan ainihin mahaukaci ne ba shi da hankali lokacin da yake cikin hauka ba za a saka shi limanci ba saboda ba mukallafi ne shi a wannan lokacin ba saboda in ka lura ka'idan malikiya an gina ta ne akan duk mutumin da sallar nan ba ta waje ba a kan shi ba ba zai ja wanda wannan sallar ta waje ba a kan shi ba kaga kenan yaro karami sallan farilla bai waje ba a kan shi ba ba zai ja ainihin balagaggu ba amma idan yara ne irin shi kaga matsayin su ɗaya a sallan zai iya jan su ko kuma idan sallan na sunna ne kamar tahajjud yaro karami zai iya ja tunda kuɗin ma ba wajibi ne akan ku ba shine mukallaf balagagge mai hankali atin bil arkani kuma shi limamin sharaɗi ne sai in zai iya zowa da rukunan sallan gaba ɗaya duk mutumin da akwai wani rukuni na sallan baya iya ruku'u ko baya iya sujada ko baya iya zama ta ranga ranga ba zai ja masu lafiya ba sai dai mamun gaba ɗaya iya shi sannan wa hukuman ya arifu sai idan ya san hukunce hukuncen sallah shi limami ba dole sai malami mutafannin ba amma dole sai ya san abin da sallar ba ta yi sai da shi shi yasa an za a yi intabi wajen ɗaukar limami kar kamar tambayan zakka ko tambayan haji ai ba zakka ne ko haji ba tambayoyin gaba ɗaya su kare akan sallah yawwa saboda dole ya san hukuncin sallah in ya san hukuncin sallah rashin sanin hukuncin wani abu ba zai cutar da limami ba نعم wa gairu zi fiskin kuma ya zamo ba fasiki ba ba zai yiwu aka fasiki ya yi wa mutanen kirki limanci ba نعم wa lahanin kuma ya zamo ba mai lahani mai bata karatu ba idan aka yi mar interview aka je yana bata ainihin qur'ani to dole a samu wanda ya iya karatu wanda baya lahani نعم sai me واقتداء wabti da fi jumu'atin haka nan yin koyi a cikin sallar juma'a dole sai hurrun da mukimin mazaunin gari uddida wanda aka kidaya su a cikin sharɗai na sallar juma'a sharaɗi ne na sallar juma'a ya zamo sai da kuma sai mazaunin gari amma banda sallar juma'a in mutum ya cika wa'incan sharɗan ko da ba da bane ko ba mazaunin gari bane zai iya ja tunda bawa ma sallan farilla ya farilla ya ya waje ba kan shi haka matafi ma sallan farilla wajibi ne a kan shi نعم
To waɗannan su ne sharɗai na ainihin limanci.
نعم Wai kurahu salisu, an karhanta mai tasalsuli ya wuce gaban masu lafiya ya musu limanci. Kama a ce wannan fitsari ba yankewa jikin kullum wari ko kuma bayan gari ko ainihin hutu to ba zai yiwu ya wuce gaban ainihin masu lafiya ya limanci ba sai ya bisa fuskan karhanci makaruhi ne. wal kuruhu da wanda yake da miyaku a jikin shi kamar mutumin da yake da kuraje suna ruwa ko mutumin da yake da gyambo ya wuce gaban masu lafiya musu sallah makaruhi ne ma'abadin da gairihim tare da ainihin bajin mutumin ƙauye ya yi limanci da gairihim ga waninsu wa'annan ɗin mai tasalsuli ya yi wa mai lafiya ko mai miyaku a jikin shi ya yi wa mai lafiya ko ko mutumin ƙauye ya yi wa ainihin 'yan birni limanci makaruhi ne kaga ya ce da gairihim idan masu tasalsuli ne suna asibiti na ainihin yoyon fitsari zai iya wucewa ya mutu tunda dukkan su matsalar su ce ko kuma masu ainihin ciwon kazuwa ne gashi nan duk jikin yana ta ruwa dukkan su a suna asibitin ainihin fata za su iya yin limancin su ko kuma a mutanen ƙauye ne suka zo suka taru za su iya wucewa ga waɗannan ƙauye musu limanci amma da gairi makana نعم wa man yukrahu da yace kuma ka bar duk wanda ake kin shi duk mutumin da jama'a ba sa san shi to makaruhi ne wuce gaba ya musu limanci sai dai anan rashin son malamai suka ce in kiyayyen ya shafi bangaren addini amma idan kiyayyen ya shafi bangaren duniya ba za a kula da wannan ba misali kiyayyen da ake marɗin saboda ba shi da rike mutunci yana zubar da mutunci yana kaza abubuwan da addini yana din baya kiyayewa dalilin wannan ba a san shi wannan makaruhi ne limanci amma idan ya zama dalilin duniya ne kawai muna duk unguwan nan APC ne in ba shi kadai shi zai PDP ba ma san shi a wannan dalilin duniya ne saboda haka wannan ba zai hana limanci ba sai dalili na addini wa kal ashalli kamar mai kambale mutumin da yake da shanyayyen wani gaba a jikin shi makaruhi ne limanci wa imamatun bilaridan kambale shi ne ainihin shanyewan gaba ba wani shan inna ake cewa wa imamatun bilaridan haka nan limanci ba tare da mayafi ba makaruhi ne idan aka ce rida'u mayafi irin abin da ake dan yafawa a kafada bayan mutum ya sa riga kuma ya dan dauko a baya ko wani dan ainihin kyalle ya dan yafa to an fi son mutumin da zai limanci bi masjidin in ji a masallaci ne ya zama yana da wannan dan yakan salatun tuji talata na rida'u fa ana idlaƙin shi ga riga din ma tunda in an ce izar wal rida kaga izar shine kwarjan rida kuma wanda ake yafawa a sama to shi ma mutum ya yi sallah da kwarjalle kawai wando kawai ya rufe iya cibiya zuwa gwiwa bai rufe saman ba shi ma makaruhi ne bai a salatun tujitala bainal asaqin haka nan a bayyanar da sallah tsakanin filolin masallaci makaruhi ne mutum ya shiga tsakanin fila ya yi sallah kaga dole za a samu yankewan sahu sannan kuma duk inda fila yake an kalura matattaran takalma mutane ne guri ne wanda baya rabuwa da najasa da sauransu to makaruhi ne mutum ya tsaya a irin wannan tsakanin filan ya sallah wa quddamal imam shi ma an sharɗanta in masallacin mai yalwa ne in mai kunci ne za a iya yin ainihin sallah tsakanin fila wal wa imam aha wa quddamal imam da sallah a gaban liman gashi an yi sau ga liman mutum ya je can gaba ya tsaya ya bi limamin shi yana bayan makarufi ne in dai bayan akwai ainihin fili kenan jama'atun ba da salati ziltizam haka nan yin sallan jam'i bayan limamin da aka lizamta wa ratibi limami ratibi ya yi limanci a masallaci sannan wasu majmu'a su zo su sake shiga cikin masallacin su ja limanci makaruhi ne saboda zai janyo gaba tsakanin mutane ratibun haka nan limami haka ne wa ratibun majhulun haka nan limami ratibi ya zama majhulul hal makaruri ne kafin ku zabi limami ratibi dole sai kun bincika kun tabbatar da mutumin kirki ne adili ne amma idan ya zama liman baya nan ne ake so a tura duk da kuka ga alama na mutumin kirki za ku iya tura shi in an ce majhulul hal mutumin da ya rikitar wani lokaci zai sa riga ya sa har da su rawani shi da sharbi wani lokaci kuma ka ya zanzare ya da dan taban shi a kunne karanta wannan mutum wani ne mutumin kirki ne ko na banza ne to irin wannan makaruri ne a sashi limami ratibi a unguwa wa agila a aume Fauman ubina auman ubina wanda aka jarrabe shi da sifan mata kamar muna cewa dan daudu ko mai sarayen mata ko mai muryan mata ne abuwa irin na mata shi ne a can zaka ji an ce wal magun yawa to makaruni ne a sa irin wannan amma shi ma an ce idan ba fasikanci yake da wannan ainihin na matan matan ba idan misali dan daudu ne kawai ai da muna da dan daudu ko wanda za a ga ana aure zai zo yayi ganga zai waye waye me amma ba fasikanci na luwadi to wannan makaruhi ne a sa shi limami gashi dan daudu ne limamin ku ne yana wani karere yana wani waye in ya zo a maganar shi ba za ka ji kawo mace wannan makaruhi ne a sa shi limami tunda wannan abin da yake yi din wani halitta ne ba wai fasikanci bane amma duk mutumin da ya dauki wannan abu a matsayin fasikanci kamar ko dan luwaɗi da sauransu wannan haramun ne mun karanta baya ce wa gairu zifiskin wa gilafun haka nan mai loba wanda bai da kaciya makaruhi ne a saka shi limanci abdun bawa khasiyun da dandakakke makaruhi ne a sa su limanci ibn zinan dan zina duk makaruhi ne a sa wa'annan limanci kaga yanzu anan abin da yasa aka karhanta wa'annan saboda kiyaye mutuncin su shi duk lokacin da kake zaune cikin mutane za ka ga an daɗe ba mai binciken kai waye amma daga za a naɗa ma wani matsayi sai ka ji maganganu sun fara fitowa sai ka ji an ce wannan fa bayan ya balaga ya musulunta mutum da ya musulunta ba mu ji an ce amar kaciya ba ka bai da kaciya kuma da kana zaune jama'a lafiya kuma daga an zo limanci ko an zo wani matsayi sai ka ji an binciko to tun da fari wanda aka san wannan ne kar a sa shi saboda a rufa mara asiri kaga agalab kenan ko kuma abdul bawa ko kisiyun jandakakke ko ibn zina dan zina yanzu dan zina nawa ne wanda muna tare da su wanda duk iyayen sun cewa da baga yi amma ba komai amma daga ran da aka zo za a bada wani matsayi sai ka ji wannan maganin ya taso ana cewa ni kan waye ma baban shi sai ka ji an fara kokanto sai ka ji manya ai sun ce kaza sai ka ji kaza to tun da fari makaruni ne a sashi limanci wajaza inninun amma ya halatta innini mai kankanin zakari ya limanci wa'ama ya halatta makaho ya limanci alkanu ya halatta mai gura-gura ya limanci mujazzamun mai kuturta khaffan da kuturta ya sauwaka wanda ba zai cutar da mutane ba ya halatta ya limanci wa haza almunkir wannan shine wanda zai yi a saka shi a limanci na'am mu karasa ko yace wal mubtadi imamu yatba'u kala ziyadati kar huqiqat an haji an hadila yace wal muqtadi imama mai koyi da liman wannan kuma hukuncin mai koyi da liman ne duk mamun da zai koyi da liman to yatba'u zai bi liman a duk abin da liman yayi kala ziyadati amma banda kai duk abin da ka tabbatar da wannan abin baya cikin sallah ƙari liman yayi to ba za ka yi shi ba sai iya abin da ka tabbatar da yana cikin sallah za ka yi liman fala ziyaratin kad huqiqat banda ƙarin da aka tabbatar idila ka bauɗe an ha gaban wannan ƙarin an yi sujera ɗaya an ɗago an yi biyu an ɗago sai ka biya je na uku karkaje ko ya yi ruku da ya ɗago sai je ruku na uku karkaje haka duk wani abin da ka san wannan abin ƙari ne ka tabbatar to kar ka bi liman a wannan ƙari shine ijila ka bauɗe ana ga barin wannan ainihin ƙari wa aramal masbubu ko haifa aha mutana salam